zakar hajja kenan ta siyarwa ya ake fitar zakka a hanyoyi na siyarwa kayan da ake kasuwanci da su Ubaidullah ya ce ya hayayi min hadisi ya tafi daga Imam Malik ya tafi daga Yaka Sa'idin ya kai daga Turai Jirgin Hajjiyana Zorai ku ya kasance shi yake kula da shige da fice a Misira shi ke kula da shige da fice a ƙasar Misira zamanin Khalifa Ali Ibn Abdul Malik wanda shi wajidu shi ya gaji ubansu abdul malik ibn marwan abdul malik ibn marwan wasu da yawa da aka zo ba su shi ne da su kamar na biyu a harkar bani umayya bayan yanzu zo muawiya sai shi shi da muawiya su ne zida hijira ce da ilafa da ya yan kaɗai ke daɗe yana yi ba kamar ba ta ga kowa za a ba ta ga kowa za a to ba to shi irin mu'awiya yake yana yi da bayan sa sai kuma ilafar kakar su waje sun shi ne wato abu da marwaru sai suna ganin ilafar ta ba ba gaskiya wasu saboda sannan halifa a abdullahi zubairu abdullahi zubairu shi ne halifa na hakika sai bayan wato zamanin abdulmalik bin marwana da aka halifa wato ya zama shi ne na biyu sannan sai ibn abdulmalik sai abdulmalik ibn marwana ƴaƴansa har guda hudu ne suka rike hilafan ƴaƴan abdulmalik har guda hudu sun yi hilafan guda biyu suka fara yi sai kuma dan dan uwansa ne shi ne sai ɗaya sai na umar ibn abdulaziz sannan kuma ragowar biyun suka yi sannan ragowar biyun kai wato da walidu da sulaiman suka fara yin hilafanci sannan kuma daga baya wato da yazidu da hishamu suka yi duk da yayin abdul malik ibn marwan da zamanin kanin sa shine sulaiman ibn abdul malik da kuma dan ammun su shine sana umar dan abdulaziz ibn marwan ya ambata cewa umar ibn abdul aziz wanda an sha faɗa ne shi ya fara hilafin yin shekara ta tasa'in da tara kuma shekara biyu kawai ne yana hilafancin ya wato ya mutu hijira ta ɗari ɗaya da ɗaya ya rubuta zuwa fi ya haya turai kudin nan cewa ka ringa binciken duk masu zuwa masu zuwa wuce ta ƙasarka inda aka ba ka kula da shi daga cikin musulmi فخذ الدينار دينار ده مما ظهر من أموالي daga abin da yake ya bayyana a dukiyoyinsu min ma yujeruna daga abin da suke kewayen kasuwa da shi mina tijara daga kayayyakin siyarwa ka rike dina da ɗaya min kulli arba'in na dina daga dukkan abin da kimarsa ta kai dina da arba'in sai ka arba'in ce ko kuma a ce biyu biyu da rabi cikin ɗari biyu da rabi cikin ɗari shi ne zakka ta kuɗi shi yasa cikin duka arba'in dai za a fita ɗaya ne gugu gugu shiri abin da yake ya ragu bai karasa dinari arba'in ba to sai ka ɗauki zakkarsa kwatan haka wato ka ɗau kashi ɗaya cikin arba'in ka ɗau ɗaya cikin arba'in shi yasa idan talatin ne sai a ɗau salafatu arba'in na dinari sai a karɓi salafatu arba'in na dinari shi ne zakka hata ya buluga sai dukiya dawo dinari ishirin in dukiya wato kayan da ake sarrafawa kayan da ɗan kasuwan yake ciniki da su ba su wuce dinari ishirin ba to za ta fi rubi'in wato nisfin dinari shine rubi'in ushirinsa za ta karɓi rabin dinari idan ya zamo gaba ɗaya kayayyakin da yake ciki a cikinsu ba su kai dinari ishirin ba ko da gwargwadon sulusun dinari ne babu ta kai dinari goma sha tara da kuma sulsani na dinari a amma sulusi ne kawai babu wato ta kai dinari goma sha tara da dubu shida bakwai na dinari to duk da haka dai ba ka karbi zakka ba tunda wannan ragowa dubon uku uku din sulusin nan ya hana a ce zakka ta waje ba a ciki bada a haɗa ne ta kakkace za ka riki komai a ciki wanda kuma in ya wuce ta ƙasar da kake kula da ita wato ta ƙasar misir daga kafiran da yake tsakaninsu da musulmi akwai alkawari ina wannan karamin ne a rinka saruwa sai a kake ko Rus ka karba min mal biruna daga abin da suke kewayensa mina tijara na daga kasuwanci ka riki dinara dina daya min kulli ishirin dinara daga dukkan dinari ishirin wato su ya zama kenan abinda za a karba ba rubu'in ushiri ba ne nisbin ushiri ne nisbin ushiri ne don da wannan ya zama kenan a jikin dukkan dari a rike kashi biyar kashi biyar cikin dari ba kashi biyu da biyu ba ba ma da kasa abinda yake ya ragu daga haka to ka karba gwagwadon haka sai in har ya kawo dinari goma in ya kawo dinari goma to sai ka karbi rabin dinari a ciki daga kasuwancin kafiran da yake suke kasuwanci kuma tsakanin su da musulmi akai alkawari idan hajjan nan ta kafirin nan ya zamo ba ta kai dinari goma ba ko da da suka dinari ne to ka jare ta kakka ce za ka ci wani abu daga ciki kakka ce za ka karbi komai a ciki duk da ka karbi kuɗi daga hannunsu duk da ka karbi wani abu daga hannunsu to ka rubuta takarda ka ba su cewa rana kaza ga wata kaza na shekara kaza ka karbi kaza a hannunsu domin ba za a fi karba ba daga gare su sai bari don a cikin da suka je suka nuna an san sun ba da zakka ko ko ushirin da yake kansu na wannan shara shi yasa sai a rubuta musu takarda ila mislihu sai kamar wannan wakacin min alhauri a shekara mai zuwa sai ba daidai wakacin da ta karba a bana sannan za ta karba imam malik ya ce lamarin da malaman mu ke aiki da shi dangane da abin da ake kewayen kasuwa da shi na daga hajjoji don siyarwa abin da yake ana ranar mai siye ne kawai ya zo a siyar masa ba cewa aka yi an ajiye shi sai ya kai wani matsayi sannan a siyar ba in ka zo ma in dai darka mata kaya kuma ba za a siyar ma ba shi ya sa ba me shi ya zauna ma a hannunsa shekara ko shekaru ba bai damu ba sai ya kai wannan abin da ya kai zai siyar cewa ana rajula cewa shi mutum dan kasuwa idan ya fita zakar dukiyarsa sannan kuma wato da kudin nasu suna karfe ne suna kashi ne ya fitar musu da zakka sannan sai ya sai urura da wannan kudin ya sai tufafi ne ko bayi ko abin da ya kama da haka sannan ba ya sai da wannan urar kayan cinikin da ya siya kafin a ce shekara ta kewayo ba a cewa ya fita zaka daga wannan dukiyar zaka ba ta wajaba ba a kansa a wannan dukiyar sai shekara ta kewayo a gare shi sai san da shekara ɗaya gare shi daga ran da ya fitar masa da zaka idan misali ya fitarwa da dukiyarsa zaka ran ɗaya ga watan ramadan ga watan ramadan sannan dukiyar tasa tana karfe ne tana dinari ne ko azurfa ko a yanzu misali a ce yana da kuɗi ne haka kai ba kaya ba to kuma sai ya sai kaya da jinki ya mai da dukiyar tasa jari ne wato zai jari da shi ya sai kaya yanzu dan kai da kayan misali a watan ramadan ɗin ko a watan shawwal ba a ce ya fitar da wata zakka ba sai in kai ga watan ramadan ɗin ya sake zuwa cewa kuma idan ya zama wannan kayan bai sai da su ba shekara da shekaru ba wani abu na zaka da zai waje ba a kansa a wannan kayan in kana zama ruhu ko da wannan kayan nasa na siyarwa sun dade a hannunsa idan ya sai da shi ba abin da za a ce ya fitar a ciki sai zakka daya wannan wato za a ɗauke shi a matsayin wanda yake mutakiri ne tunda farkon shigarsa kasuwancin kenan amma idan ya sake mara ta biyu ya ci gaba ya zamo shi a la takiru biya jiki dainu baru aro wala na dalu ba sai ke barin wasu kaya su zauna a hannunsa ko wasu kuɗi su zauna a hannunsa da kaya sun zo hannunsa in ya samu da siye siyarwa da kuma ya siyar ba da kuɗin yake a hannunsa ba duk ya ka abin da ya siyar zuwa yake shi ma ya sake siyo wasu to yin wannan ne ake cewa to ya tabbata ya zama mujeri to shi a sannan zakarsa sai ta zamo ya ayyana lokaci gare ta ba za a saurari ya ce sai shekara dan sai ya ce da kayan ba duk da shekara ta zo sai ya hada ya fitar da zakar da kuɗin da ke hannunsa da kayan da suke hannunsa da ba su sukan da ya ma duk sai ya hada ya fitar musu da zakka a wannan lokacin mu'ayyani. Imam Malik ya ce tsarin da malaman mu suke bi game da mutum wanda da sun yana da zinarai yana da zinarai ko yana da azurfa sai ya ɗauka ya sai alkama kudin nan nasa ko ya sai da dino ko ya sai wani abu dai daban ba waɗannan ba amma ya zamo ya siya ne da nufin ya ci ya siya ne don ya koma kasuwanci da su sannan kuma sai ya rike har shekara ta kewayo gare ta sannan daga baya ya siyar cewa zakka ta gaba a kansa a cikinta anna alaihi fi hazzarata a motar tsohon da suke sa zakatu zakata ne yayin da ya sai da ita idan kudinta ya ka abin da zakka ke wajaba a ciki wannan bai zamo kamar girbi ba da mutum girbe a ƙasarsa ba kamar ƴaƴan da dino ba ne ko inabi da za a ce ya yanke daga bishiyoyinsa wanda wannan za a ce duk sanda ya girba ko ya yanka zai fitar da zakka to wannan sai shekara ta yi wannan sai shekara ta yi sannan zakka za ta waje ba cikin shi noma mutum zai yi duk wata uku ma a ce girba yake a ce noman da yake yi duk wata uku ma nuna yake yi girba to duk sanda ya girba dole ya fitar da zakka duk sanda ya girba dole ya fitar da zakka sai zama zakka ta hau kansa har sau hudu a shekara in ya zama duk shekara ko yaushe noman yake eh zama in ya shuka ma sai an shekara biyu sannan yake girba to sanda ya girba din ne za a ce ya fitar da zakka inda dai Allah ce waye wa adu haqqahu kuma hisabi Imam Malik yace abin da ya kasance daga da dukiya a hannun wani mutum da yake kewaye shi don kasuwanci ba abin da yake zamowa kuɗi ga ma'abucinsa abin da ake nufi da wannan wato da ya siyar ba ajiye kuɗin yake ba zuwa yake shi ma ya siyo irin dai wannan kayan da yake siyarwa haka Allah yake ya siyar ya je ya siyo ba ajiye kuɗin yake ba to wannan zakka ta wajaba a kansa wato a cikin wannan yadda zai sai ya sanya masa wa wata daga shekara da zai yi kawwini akwai nusa irin wannan ya komu masu gyaran da su sani yi kawwini fi da zai kimanta a cikinsa mata da inda hu abinda yake wajensa na daga kayan siyarwa lissafa abin da yake wajen samin nakadin daga kuɗi hannu au ainihin ko au daini ko bashi ba su sukan da yake yi duk sai hada ya lissafa su au daini au daini ko ba su sukan da yake yi idan wannan gaba ɗaya da kai bai za balaga zalika akwai zalika wasu nusohin akwai ketara ko idan wannan dukkaninsu ya kai abin da zakka ke wajaba a cikinsa to shi zai fitar masa da zakka sai haka ya fitar masa da zakkar a sannan imam malik ya ce wato wannan shi ake kira mudiri wanda aka ce shi lallai ne ya ayyana da kansa lokacin da zai ringa fidda zakka a sanda in lokacin ya zo ba zai dubi kudin kawai da ke hannunsa ba zai haɗa har da kayayyakinsa na siyarwa wanda bai riga ya siyar ba a ba da hanya ga abubuwan malami na ba da hanya to wato sai ya haɗa da kayayyakin nan da suke hannunsa da kuma duk basu sukan da yake bi ba na cinikin nan na idara sannan kuma da kudin da ke hannunsa sai ya haɗa ya fitar musu da zai sai ya haɗa ya fitar musu da zakka to kana malikun imam malik ya ce wa man tajar wanda ya kasuwanci minar musulmina daga musulmi da ma wanda bai kasuwancin ba sawa'u duk hukuncin su ɗaya ne in akwai kuɗi hannunsu ba abin da ake karɓa a kan su sai zakka ɗaya zakka ɗaya za a ce za su bayar fi kulle ami a kowace shekara sun yi ciniki a kasuwancin kowace ka ciniki ba a je kudin su suka yi irin na babban malami ka ga babban malami ya tafi da an ce ya fito da su ne kasuwanci ya ji to ko na su ne dai sai an fitar zakka nan ko na su ne sai an fitar zakka to abin da ya zo a game da taska wato abin da ya zo a mu ake cewa da shi taska a harshen shari'a wanda a ciki Allah ya ce faɗa a Qur'an wallazi ne ya kani zura zahama wani kirrata wala yunfiquna ha ko wata kira wala yunfiquna ma fi sabilillah wa bashirhum bi azabin alim menene ake ra taska wanda aka ce duk wanda yake taskan nan to a sanar da shi cewa fa azaba mai radadi tana tana kansa حدثني يحيى عبيد الله كان من حديث عن مالك يا كربو دجا امام مالك يا كربو دجا عبد الله بن دينار cewa abdullahi dinarin ya ce na ji abdullahi umara alhali ana tambayarsa da tatta da aka faɗi zargin wanda ya rike ta a ƙur'ani menene wannan tatta sai abdullahi umara ya ce ai ba wani abu ne ake kira tacca dukiyar da ba a ba da zakka daga gare ta dukiyar da ba a ba da zakka daga gare ta to ita ce tacca Ubaidullahi ya ce wato duk wata dukiya da ba za a fitar da mata da zakka ba to ta shiga cikin ya ta nizu da rahama wacce rata. Wala yin jiko da hafi sabilillahi fa bashirun bi azabin alim yau mai huma alaiha dinar jahannama fatkuwa bi hasibahu وجههم وجههم هذا ما كنتم لأنفسكم كنتم ما كنتم تزينون وبين ذلك أبو الحديث يا كربو لدى إمام مالك يا كربو لدى أبلان دينار يا كربو لدى صالح السمان يا كربو لدى أبي هريرة cewa abu huraira ya kasance yana cewa shi wannan hadisin yadda imam malik ya kawo shi da wasu malaman hadisi ne mawquti a lafazi ko da ne ko da yake mabuɗi ne a lafazin to amma a ce marfu'i ne hukuma a yadda su yake faɗa a siya ta hadisi wa ma a ta wa misluhu bi ra'ayi la yuqalu is an sahibi ma humila wa ma a ta wa misluhu bi ra'ayi la yuqalu is an sahibi ma humila abin da ya zo daga sahabi wanda yake ya wuce a ce ya faɗa gaban kansa ya zama kuma ba mai karba ba ne daga masu littattafai na farko to shi ba za a yi hukunci da cewa markofi ne a hukunci amma dai lafazin sa markofi ne to shi ma malik da wasu daga marmaita sun kawo hadisin a matsayin markofi amma kamar muslim a jami'u sahi shi ya kawo hadisin a matsayin hadisi markofi cewa abu huraira ya karbo ne daga annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ya sa dara kudini ya lissafa hadisin a cikin hadisan da yake suna da illa wai dangane da cewa da a sahihu musulun cewa ya za a yi musulun ya kawo shi a matsayin marfu'i bayan ga wasu gaskan malamai irin su imam malik sun kawo shi a matsayin marfu'i shi ya sa haka din ya zamo illa to amma wasu da yawa suka yi rashi kamar wato ibnu hajar ko nawawi ma kansa nawawi kansa da farko ma ya yi raddi a kan gara kudini a kan cewa ya lissafa hadisin yadda ya zo a musulun cewa yana da illa sai waya da wanda suke marfu'a da wanda suke mawqufa duk tabbatattu ne duk tabbatattu ne kuma ai cewa ma akai a gabatar da waya da ta zo a matsayin marfu'a ta wanda take mawqufa وقدم الرفع كالاتصال عن ثقة للوقت والإرسال yadda jira da jini su yi ne faɗa dai a alfiya tasa ta ta hadisi shi ya sa da wata yana cikin wato wanda su abraham ke faɗa wanta kadu alaihima ya sira a kankara na hawa kuma da sira wanta kadu alaihima ya sira ka kankara hawa kuma da sira to abu rera ya kasance yana cewa wanda in ya akwai dukiya a wajensa zan yi ake zakata da ke ba da zakar dukiyar ba za a so kwaita dukiyar gare shi ta koma kumurci inda yake mai dubu a wato wanda yake mai farfar a kansa kumurci yake ji aka ce in wanda yake mai farfar ne a kansa to ya fi sharri wasu wata alama cewa namiji ne namiji ne ma wanda yake sharrinsa ya fi yawa da ruzabi ba ta ne da yake yana da dubu biyu zai ta nemansa har sai ya kama shi ya dinga cewa da shi ana kan ruka in ne taskarka in ne taskarka in ne abu wato yamo yana tabinsa har sai ya ya ya ba shi yatsunsa shi mutumin ne da karfa da tsananin bin da mutum yake masa zai miƙa masa yatsunsa ya ringa sararsa haka zakar dabbobi wato an gama bayani akan zakar kuɗi za a shiga bayani akan zakar dabbobi ubaidullah tarun hadisi ya karbo daga imam malik kitabu umar ibn al-haddad cewa ya karanta takaddar sayyidina umar ya rubuta game da tsarin zakka imam malik yace irin wannan shi ake kira wajen malaman hadisi wujada wujada kenan ake kiran irin wannan wujada wato samu ka samu abu wani malami ya rubuta a ka ruwaito shi da gare shi da fuskar wannan to amma to da yawa wujaza takan haɗu da ijaza ko munawala a cewa ya an miƙa masa cewa wannan fa ita ce takardar wani ya rubuta ya zama shi ma da aka miƙa wani miƙa wani cewa wannan ita ce takardar da wani ya rubuta akan abu kaza a shi ma ya miƙa wannan tafiya ce wato haɗu kenan da munawala rijadar sannan ta zama munawala kenan sai na samu a cikin sa in ji imamu malik imama abinda sai da na umar ya rubuta shi ne bismillahir rahmanir rahim littafin bayanin zakka ana ba da zakka ne daga tumakai ko awakai a cikin din raƙuma da yake 24 ne ko ƙasa da 24 raƙuma ko ba ta haura shirin da hudu ba to zakarsu ba daga raguma ake fitta ita ba za a fitta ita ne daga cikin tumakai ko akai tsarin da ake bi ko shi ne jin raguni biyar sai a fitar masa da akuya ɗaya ko tinkiya ɗaya shi yasa raguna ɗin ba su kai biyar ba ba zakka a cikinsu raguna ɗin ba su kai biyar ba ba zakka a cikinsu wato muna zama a kwamitin shari'a ana bayani akan cewa zakka zakka cewa to ai ga zakkar a yanzu aka duba ba kaza da kaza cewa a daina magana azurfa a daina kawo cewa ga duba kima zakka ta fuskar azurfa sai dai a duba ta fuskar zinari sai nake cewa da su to ni aka dubi shari'a da take a fitar zakka a raƙumi biyar to Allah raƙumi biyar din nan zai kai wannan kudin da kuka faɗa da alama raƙuma ba su da yawa sun su bai karasawa kamar shanu ko shanu sukan tantare su a daraja su da yawa ma dan ko ga al'ada ba ta bahaushe musamman a nan Kano cewa naman raƙumi ai darajarsa bai kai ta sa ba ko siyayya aka je aka ba da na raguni gani ake kamar an yi wata cuta ne ko wata mu'amman jahal to yanzu raguni wanda za a haɗa biyar ya kai zakka zai haura dubu ɗari biyu ko ko abin da yake kamar haka ba za a samu kamar na dubu hamsin hamsin ba a rahuma to ya aka kuɗin suka haura wajen dubu ɗari bakwai ya za a ce sai sai wajen dubu ɗari bakwai sannan za a ce zakka saboda cewa ana duban cewa a yi dole dai a dogara da zinari a dogara da kimar zinari da ko da wasu abubuwan dai da shari'a ta ce a fitar musu da zakka in aka duba kimar su sai a gaba za ka kai haka din ba ba lallai sai ta kai ta zinarin nan ba to a dukkan raguma biyar za a ba da akuya daya yasa raguma in ba su kai biyar ba ba zakka a cikin su in sun kai biyar to sai a ba da akuya daya a shekara ana ba da daya har su kai tara in sun kai goma to sannan sai a ce a ba da awakai biyu daga nan ana ba da biyu har su kai sha hudu in sun kai biyar sai a ce a ba da awakai uku ana ba da awakai uku har su kai sha tara in sun kai ishirin sai a ce a ba da awakai hudu ana ba da awakai hurhudu har su kai ishirin da hudu da awakai hudu za a bayar zakarsu a duk shekara abin da yake ya wuce ishirin da uku rahuna sun ya sun haura ishirin da hudu a zuwa su kai talatin da biyar to zakar ta tashi daga cewa za a fidda ita ne a cikin tumakai ko awakai ta koma cewa a cikin rakunan yanzu za a ringa fitar zakka sai a bada bintu bahari ita ce wato yar wadda take ta yi ciki wadda an yari ta har uwarta ta yi ciki da mai binta da sabuwar to ita za a bayar zakkar rakuma ishirin da biyar daga nan kuma hasi ta tafiya su kai talatin da biyar wannan da wato goma da ta karu a kai duk wakafce ba ta sauya ba da zakai 25 da ta 26 da ta 27 da ta 28 da ta 29 da ta tara da ta 31 da ta 32 da ta 33 da ta 34 da ta 35 duk da wannan goma din ya zamo ita ce wata idan shi ne ragunan nan ba shi da bintu bahari wato yar uwar da take ta wato an yaye ta an yi ciki da mai binta to sai ya ba da raguni namiji wanda yake ibnu lahunin wato wanda har an haifi ma mai binsa a ga ta da mai bin da nono idan raguma suka haura talatin da biyar suka kai talatin da shida bintu labutu ana ba da bintu labunin zakarsu wato wadda yake an haifi safu wadda ana ba ta nono to daga nan fa har raguma kai arba'in da biyar duk bintu labunin za a baya bintu labunin din nan dole sai mace sai mace za a baya abin da ya haura kuma arba'in da biyar wato daga arba'in da shida har raguma su kai sittin to ana ba da hikka nan waɗannan sha biyar ne can baya duk wata sun goma goma ne amma a nan wata sun goma sha biyar ne tun daga arba'in da shida har yara kuma su kai su ce duk ana ba da hikka ne wato wadda ake kira hikka ita ce wadda yake ta isa namijin raguni ya bare ta wanda yake ya haura sittin kuwa daga sittin da ɗaya har su ɗan zuwa su kai saba'in da biyar shi ma nan wasu sha biyar ne to ana ba da jaza ana ba da jaza in sun haura haka kuma sun kai saba'in da in raguma sun haura saba'in da biyar sun kai saba'in da shida har zuwa kai tasirin sai a ba da bintu da bonin biyu sai a ba da bintu da bonin biyu in raguma suka haura shi ma dai wato nan sha biyar ne wakafin in ya zama sun haura cikin sun kai cikin da ɗaya haki zuwa su kai ɗari da ishirin su ba da hikoki biyu sai a ba da hikoki biyu wanda kowace a ciki ta isa namijin raguni ya barbare ta abin da yake ya haura haka ya haura ɗari da ishirin daga raguma to ana ba da bintu labunin a cikin kan arba'in za a ba da ita kuma a cikin kan shi ya sa ta koma sai wajibin ya sauya shi ya sa a dari da talatin to ana da hamsin ɗaya da kuma arba'in arba'in biyu shi yasa sai a bada wato hikka ɗaya into da bunin biyu a dari da arba'in kuwa to ana da hamsin hamsin biyu ga arba'in ɗaya sai a bada hikka biyu into da bunin ɗaya a dari da hamsin to hamsin hamsin uku sai a bada hikkoki uku dari da sittin arba'in arba'in hudu sai a bada bintu da bunin hudu dari da saba'in to ga hamsin ɗaya ga arba'in arba'in uku shi yasa za a bada hikka ɗaya ne bintu da bunin uku hikka ɗaya bintu da bunin uku a dari da tamanin ku hamsin hamsin biyu arba'in arba'in biyu shi yasa za a bada hikka biyu bintu da bunin biyu a dari da sittin kuwa hamsin hamsin uku ga arba'in ɗaya shi yasa hikoki uku bintu da bunin a bada guda ɗaya a dari jifa to a nan fa wato sai a an ba da zaki da shi ne karɓar zakka wanda zai karɓi zakkar ko sai ya dubi cewa arba'in arba'in ne guda biyar sai ya karɓi bintu da bonin guda biyar ko kuma ya dubi cewa hamsin hamsin ne hudu sai ya karɓi hikkoki guda hudu wannan fa inda aka ce shi sa'in an ba shi zaɓi in wujida aw wujida wa ta'ayyana ahaduhuma min farida in ya zama shi ne dabbobin yana da hukuncin yana da ba za su rabu ne don kuma to sannan ba ne dabban ba ne zai ce da mai karɓar zaka ga wanda za ka karɓa shi ne yake da dama ya duba ya ga wanne ne karɓar da ya fi maslaha ga su wanda za a raba wa zakka idan ya zamo ko kuma ya zamo gaba ɗaya ne samun bai da su nemo wani to shi ne kamar da shi ne zai ayyana masa irin kaza nake so ko dai hukoki hudu nake so ka je ka nemo min hukoki hudu duk rabonin biyar nake so ka nemo min bintu rabonin biyar idan ya zama ko shi ne dabbobin duk ko shi ne da shi bai da bintu laboni to shi ne kaɓar zaka sai ce zai dora masa sai ya je ya nemo masa bintu laboni haka da in bintu laboni ne da mai ragunan nan to shi mai karɓar zaka kai sai zai dora masa sai ya nemo masa haƙura a jirgi shi ne wata ajiyana a haduhuma mun farida yadda ake faɗa a hutar zarko to to ana ba da akuya fi sa'i matil ganin a cikin dabbobi wanda suke kiwo da kansu wanda ba kawo musu abinci kenan ake ba idan dai wato wannan mafhum idan zama dabbobin da suke sace ana kawo musu abinci sai a ce zakka wajen ba a cikin su to amma imam malik a nan sai yake to mafhumin na muhalafa ai mafhumi na muwafaka ya kore shi saboda galibi dabbobin da aka tilke su ma sun fi daraja sun fiye da waɗanda su kiwo suke yawo suke na kiwo su wanda aka tafiye su ai sun fita da ya ce ya sa ake wannan makomin na muhalafar ba za a yi aiki da shi ba domin idan zama makomi na muhalafa ya sa da makomi na muwafaka to makomi na muwafaka ya fi ƙarfi ya fi ƙarfi fiye da makomi na muhalafa sai a koma ga makomin na muwafaka shi ya sa su ba ka ta ce sa'imatan au ma'alufatan ko wanda aka kirke shi ake kawo abinci duk zakka za ta wajaba a ciki amma wasu ba da wasu ta ce a yanzu na kawo wannan din dan ba dan ana nufin a a fito da cewa a yi aiki da makomin na muharafa ba suka ce ai wadda take a cike ta aka yi to wannan ba a cewa a ba da zakka a cikinta saboda wahalar ma da mai ita yake mata ta ta shi wahala malami ita yake mata aika ce to idan tumakan nan ko awakan nan suka kai dari da ishirin za a ba da akuya daya tumakai ko awakai ana ba da zakkar akuya ɗaya ne a cikinsu har su kai dari da ishirin har su kai dari da ishirin wato tun daga arba'in har su kai dari da ishirin idan tumakai ko awakai ba su kai arba'in ba to ba zakka a cikinsu amma in sun kai arba'in to za a ringa ba da zakka ɗaya duk shekara har su kai ɗari da ishirin da zakkar su dai guda ɗaya ce a shekara. Abin da yake ya haura ɗari da ishirin idan tumakai ko awakai suka kai ɗari da ishirin da ɗaya har zuwa a ce tumakan nan ko awakan nan su kai mai kan su kai ɗari biyu to zakar su awakai biyu yake ya haura haka in suka kai ɗari biyu da ɗaya to salatu siyari ana ba da awakai uku ne shi ne zakar awakai ko tumakai ɗari biyu da ɗaya har zuwa su kai ɗari uku duk abin da yake ya haura ɗari uku awa ana ba da ɗari ne a cikin ana ba da akuya ɗaya ne a cikin dukkan awakai ko tumakai ɗari shi yasa ɗari hudu za a ba da hudu ɗari biyar a ba da a dubu za a ba da goma ba a fitta bunsuru a wajen zakka bunsurin da yake wato naman sa ba kyau ba daɗi ba a ce shi za a bayar a wajen zakka ba ko dabbar da yake ta tsufa ko ma'abuciyar ai wadda ta tana da aini sai fa idan shi ne karɓar zakkar ya ga ita ne aibin nan ai karɓar ta ya fi maslaha da su wanda za a ba kamar wata innama amma kuma ga shi kurkuwa ce ko mai ido da yake amma kuma ta haɗa nama ko ta ne mai mai sosai ya ga to karɓar ta ai ya fi maslaha da su wanda za a raba sai to wannan sai sai ya karɓa ya iya karɓar dan dama abin da ake duba dai maslaha su wanda za a ba. ba a raba tsakanin dabbobin da suke a haɗe a siyasar sadaka don tsoron zakka ba mutum da dabbobin su a haɗe misali suna ɗari biyu da ishirin yana da shimakai ɗari biyu ishirin suna haɗe yanzu ne kamar zakka ya zo me zai ɗauka ai zai ɗauki uku ne tunda duk ɗari biyu tun daga ɗari biyu da ɗaya uku ce ta wajaba to ya ce bara ya raba su gida biyu ya ba wannan mai kiwon ɗari da goma ya ba mai wannan kiwon ɗari da goma dan an zo aka bi ɗari da goma sai zauka ka yi kira a maimakon a ɗebi uku ya zamo za a ɗebi biyu ne a gaba ɗayan dabbobin nasa to ba za a yarda da wannan ba in dai an gano ya haka ne don ya rage wa kansa abin da zai bayar na zakka to ba za a yadda da haka ba wannan umda ce wani hadisi na sai na umar umda ne a cikin cewa wato abin da ake kira tarkul biyar a bakin wata dabara da za a kauce wa wani hukunci na shari'a a dabara da za a kauce wa hukunci wani hukunci na shari'a wanda malamai da yawa duk sun tafi akan haka illa iyaka wasu akwai wasu wuraren da ba sa aiki da haka kamar shafi'awa ko hanafiyawa ba wanda suka fi tsanantawa a kan wannan cewa lalle a yi aiki da shi na irin malikawa a ƙarƙashin asalin da ake kira saddin zara'i a rushe kafa duk wata kafa da zai zamo a jita a yi wata banna to sai a ce ba za a yadda ba ba za a yadda ba da kama wannan kaga banna ce aka yi an rage wa almirai abin da za su samu to ba za a yadda da haka ba. to to na mutum ba a tarawa tsakanin dabbobin da suke daban-daban da can yana da dabbobinsa wato ya ɗari amma a hannun mutum biyu ga hamsin garken su daban ga hamsin garken su daban to yanzu idan sa iya zo ya tada garke na tumatai ko awakai guda hamsin ne zai ɗauka ba akuya ɗaya ba ko tunkiya ɗaya ya zama kenan a garin nan zai ɗauki biyu to ganin kawai lokacin zuwan mai karɓar zakar ya yi ce to a hada shi wancan ya koro na sun koro na sun koma garke daya don in ka iya zaitar da ɗari ya karɓi ɗaya kawai ya dauɗe ya karɓi ɗaya kawai a maimakon ya ba da biyu ya koma ɗaya zai baya to ba za a da haka ba in dai an tabbatar ya yi haka ne don gudun zakka amma in ya zamo wata manufa ce ba wai gudun zakkar ba ta sa yi haka kamar inda da ɗayan ya kiwo sai wani abu ya faru ko wata annoba ta sauka ya taho da nasa aka hada da na wannan aka mai da su garke da ya to wannan sai a aiki da su a yanda suke a yanzu da safi ya same su inda an ba wai ta gudun zakka ba ne ya sa yi haka to an ba a raba tsakanin wanda yake a haɗe a shekar sadaka idan tsoron zakka abin da ya faru daga mutum biyu da suka ware dabbobinsu suka dabbobinsu suka mai da su garke daya wanda in isra'i ya zo zai karbi zakkan ne a matsayin cewa dabbobin na mutum ɗaya to shi kenan in aka ɗauki zakkar a duk wanda aka ɗauka a tasa sai su koma da junansu da ke geta ya sa yanzu misali idan suna da wato tumakai wannan yana da guda tamanin wannan kuma yana da guda talatin suka hada ɗari da talatin kenan a wannan yana da hamsin wannan yana da tamanin suka hada ba ɗari da talatin ba bayan ya zo ya gani zai ɗau biyu to yanzu sai a lissafa biyun nan da aka ɗauka a kasa su gida goma sha uku shi ne a son a ce ya ba da kashi biyar a cikin sha uku sai kuma mai tamanin ya ba da kashi takwas a cikin sha uku sai ya ba da kashi takwas a cikin sha uku idan a haka ne aka ɗauka to shi wancan ya dawo masa da kashi biyar cikin sha uku yanzu a raba kudin su gaba daya gida goma sha uku sai a ce wancan ne hamsin sai ya dawo masa da kashi biyar cikin sha uku to Mulihin ushiri ne wa zama cin rikaki a cikin azurfa zama da idan ka kai harsa a waki ukiya biyar idan ka kai ukiya biyar azurfa in ka kai ukiya biyar wato shi ne ta kai dirhami ɗari biyu to sai a ce a fitar mata da zakka alhamdulillah wannan babu yana da buko kaga kuma ya kunshi matsaloli da yawa lokacin ya fara tawowa ko ba mu tashi akan wannan babu babu ma za a fi sadaka ta tsakari ya za a fi sadaka ta tsakari wato hadisi na wannan da yake sawa na ɗari biyar da casa'in da takwas to alhamdulillah to za ka nake za a yi sarra da tsoro da kake dauko